الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اهل بيته واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan masallaci na al-muhajirun da ke nan ningi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratu Ali Imran jiya mun tsaya aya ta ta takwas an karanta zuwa tara amma mun tsaya ta takwas insha Allah yau za mu tashi aya ta tara na roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya samu na albarka yau muna asabar 18 ga watan Ramadan shekara ta 1400 da arba'in da bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda yake daidai da bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد حياك الله دما بايا من جي آية فدن الله تبارك وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا أبنجي كذا كركتر دزكاتمو bayan ka shiryar da su kai ne mai kyauta ya ubangiji shi gaba rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fi ya ubangiji kai ne mai tattara mutane gaba daya liyawmin a wani yini wanda yake la rayba fihi babu kokonto sai ya faru shine yinin alkiyama lamun dinna malamai suke ce ma'ana tafi liyawmin ana nufin fi yawmin la rayba fihi zaka mutane a yinin da babu shakka sai ya faru yinin alkiyama inna allaha la yukhlifu al-mi'ad lalle Allah tabaraka wa ta'ala bayya saba alƙawari ya alƙawarin cewa zai tashi mutane to lalle zai tashi mutane zai musu kuma hisabi innal ladina kafaru lalle wanda suke kafirai lan tughni anhum amwaluhum Allah tabaraka wa ta'ala ce dukiyoyin su ba za su wadatar da su ba su kare su daga azabar Allah ba wala auladuhum hakanan ƴaƴayen su ba za su musu wannan ba min Allah shay'an a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wa ulaika hum waqudun nar Allah ya ce waɗannan su ne makamashin wuta, ka daɗi ali fir'auna, kamar aikin jama'ar fir'auna ne ai, wallazi na min ƙablihim da waɗanda suka zo kafinsu na daga wato samudawa da kuma adawa daga cikin kafirai, kazzabu bi ayatina su ma aikin da suka yi shi ne mai sun kare ta ayoyinmu, fa aka zahumullahu bi zunubihim sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kama su bi zunubihim sakamakon zunubansu. sakamakon laifin da suka yi wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne subhanahu wataala qul lil ladina kafaru kace da waɗanda suke kafirai satuglabuna lalle fa za a rinjaye ku wa tuhsharuna ila jahannam za a rinjaye ku a nan duniya a fi ƙarfinku wa tuhsharuna ila jahannama kuma za a tayar da ku a tura ku zuwa ga wutar jahannama wa bi'sal mihad Allah tabaraka wa ta'ala ce tir da mashin kuɗa in ta zanto ita ce wutar jahannama Allah ka kare mu amin
Allah tabaraka wa ta'ala yace rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fi ya Allah kai ne mai tattara mutane a yinin da babu shakka a ciki yinin alkiyama dama mumini bai ya zamtowa mumini musulmi ba zai zamto cikakken musulmi ba sai yayi sai yayi imani da yinin lahira wannan dole ne sai mutum ya yi imani da wannan kuma ko da mutum kafiri ne ya tabbatar wato sai an tada shi ko da kuma shi a bakinsa yana karyatawa amma sai ya tsinci kansa a farfajiyar lahira Allah tabaraka wa ta'ala kuma masa hukunci yace la raiba fi yini ne wanda babu kokonto a ciki sai ya faru inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah bai ya saba da kawai shi alƙawarin zai tada alƙiyama to ba dama yace ya fasa tashin alƙiyama wannan ba zai tafi ba Allah shine mai iko akan komai to yanda ya tsara za a tashi alƙiyama ba zai canza cewar an fasa ba ba tsari ne irin na dan adam ba ya ce ya sa abu ya ce an daga sai lokaci kaza kuma an fasa kwata-kwata wannan zai faru tashin alkiyama yaushe ne za a tashi alkiyama kuma wannan yana daga cikin ilimin gaibu a gurin Allah tabaraka wa ta'ala tunda manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi yaushe ne tashin alkiyama yace mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il ni da kake tambaya ta ban fi ka kai da kake tambaya ta sanin yaushe ne za a tashi alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala yace yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha suna tambayar ka yaushe ne za a tashi alkiyama sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ka ce da su kai ma ba sani Allah tabaraka wa ta'ala kawai ya sani kai dai ka san daga cikin alamomin tashin alkiyama kamar yadda hadisai da suka bayyana waɗansu sun bayyana yanzu wasu suna kan bayyana waɗansu kuma da saura sai nan gaba manya-manya ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada cewa ranar juma'a za ta shar kiyama ran juma'a amma wace juma'a Allah tabaraka wa ta'ala kawai shi ya sani innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a lalle waɗanda suke kafirai dukiyoyinsu da ƴaƴayensu ba za su wadatar da su komai ba a gurin Allah ma'ana ba za su tare musu azabar Allah ba ga su sun yi kafirci a cikin da tarin dukiya gobe kiyama za a kalli dukiyarsa a masa alfarma kamar yadda yake a duniya yana da dukiya sai a ce a ai babban mutum ne wani ne fa ya aiko saboda yana tarin dukiya a garin su ko a ƙasar su ko a duniya sai a ce tunda wani yi magana kan ai an ji me yasa aka masa wannan alfarma tarin dukiya ko kuma yana da ƴaƴa ƴaƴayensa akwai wanda suke manya-manya wannan Allah tabaraka wa ta'ala ce ba zai musu amfani ba a gurin Allah tabaraka wa ta'ala amma a duniya wato wannan yana iya yin amfani tarin dukiya ko yayaye hakanan wato akwai hikima wajen ambata wannan cewa lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum yayayensu da dukiyoyinsu ba za su yi amfani ba me yasa aka ware da yayaye da dukiya saboda waɗannan abubuwa guda biyu sukan iya zamtowa wato sanadiyar shigar bawa gidan aljanna wani sanadiyar dukiyarsa zai shiga gidan aljanna wani sanadiyar ƴaƴansa kuma me zai shiga gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama albishir da yayi ga Abdurrahman bin Auf yace duk abinda ma Abdurrahman bin Affan ma amila ba'da al-yawm duk abinda Usman bin Affan yayi bayan yau zai shiga gidan aljanna me yasa ya samu wannan wato wannan yabo din ko wannan albishir din sanadiyar dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam ko yake cewa idan mutum ya mutu dukkanin ayyukansa sun katse sai dai abubuwa uku daga ciki kuma akwai mai sadaka mai gudana kaga ya gwada dai wato ita dukiya din daga ciki kuma akwai mai addu'ar 'ya'ya. kenan da 'ya'ya da dukiya mutum za su iya zamtowa sanadiyar shiga gidan aljanna amma sai mutum ya yi mai sai mutum ya ma'amalance su ma'amala irin ta shari'a ma'amala irin ta addinin Allah mutum ya amfani da dukiyar inda ta dace mutum ya yi ƙoƙarin tarbiyyanta da 'ya'ya ɗin idan Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi tawfiki suka zamto mutanen ƙwarai ya zamto ya mutu suna tuna shi suna iya masa addu'o'i suna iya masa sadaka da sauran ayyuka na alkhairi to wannan za su iya zamtowa sanadiyar kubutarsa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala amma su kafirai wannan ba zai musu amfani ba saboda ne ko da kuma sun ciyar da kyakkyawan wato sun ciyar da wannan dukiyoyin amma ba su yi imani ba za ta musu amfani ba ko da kuma su ɗin ‘ya'yayensu sun musulunta sun yi kyakkyawan aiki ‘ya'yan amma su iya ba su musulunta ba shi ma ba zai musu amfani ba duk abin da zaka ji Allah ya faɗa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa idan mutum yayi kaza zai samu lada kaza ko za a yafe masa kaza ko za a sa shi gidan aljanna wannan fi yana ɗoruwa ne akan imani sai inda imani sai da tauhidi amma duk abin da manzon Allah ya faɗa man kama ramadana imanan muhajjisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi sai in akwai tauhidi akwai aqida mai kyau duk wanda ya tsaye dare cikin ramadan an gafarta masa dukkanin zunubansa sai in kana da tauhidi idan babu kuma duka wannan ba za ka samu ba wa ramadan ila ramadan kaffaratu lima bainahum wato daga ramadan zuwa ramadan ana gafarta wa bawa abin da ya faru tsakankanin wannan shekara guda ɗin sai in akwai tauhidi in babu kuma duka wannan ba zai amfani ba saboda haka musulmi karan fara abin da yake kokari shine inganta imaninsa shi yasa mai akhdari Allah ya ganshi da rahama Abdurrahman al-Akhdari da yake cewa menene farkon abin da ya wajaba akan baligi sai ya ce tashihu imanihi farko tukunna inganta imaninsa ba maganar je yi sallah ba maganar yi azumi farko tukunna inganta imaninsa wannan shine ahammu haja idan imani bai da kyau to duk ayyuka ba su yi amfani ba ranar kiyama kuma waɗansu mutane za su zo farfajiyar lahira da zunubai da yawa amma sakamakon kyakkyawan imaninsu an samu kurakurai sai Allah ta baraka wa ta'ala ya fi musu wani hadisi mazan Allah ke cewa sai Allah ya ɗauke zunuban za su zo farfajiyar lahira da zunubai mithlu jibal tihama kamar duwatsun tihama manya-manya sai Allah ya gafarta musu ya dora wa Yahudawa da Nasara sai ya kora su gidan wuta da wannan ƙarin wannan zanuban dama su ko ba wannan dama da lodin su can za su tafi ballantana da wannan kamar a ce mutum ne za shi gari kaza ya cika mota sai ka ɗallan kaya masa wata yar jakarta wannan ba zai hana shi ya je ba dama can zai ci so daga sai a ƙara musu da zanuban masu kyakkyawan imani sai a loda musu tafi gidan wuta Allah ka tsare amin kullil ladina kafaru innal ladina kafaru lalawna suke kafarai lan tuguni anhum amwalu dukiyoyin su ba za su amfana da su ba ba za su kare su ba wala auladuhum ko ƴaƴayen su min Allah shay'an a gurin Allah ba za su yi wata hujja ko kariya ba ulaika hum waqudun nar Allah ya ce irin waɗannan su ne waqud in aka ce waqud shine makamashi foil shine waqud Allah tabaraka wa ta'ala ce ku kiyaye kawunanku da ƴaƴayenku daga wuta wacce take wato waquduha an-nas wal hijara waquduha an-nas wal hijara makamashinta sune mutane da kuma duwatsu to su waɗannan suna daga cikin wannan makamashin Allah ya ce wa ulaika hum waqudun nar waɗannan sune makamashin wuta sai ce kada abi kada bi ali fir'aun kamar irin aikin mutanen fir'auni ne wallazina min qablihim da waɗanda suka zo kafin su min qablihim wanda suka zo kafin su na daga samudawa da adawa da waɗansu kangararru cikin bayan Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace kadzabu bi ayatina sun karyata ayoyinmu fa akhadhahum Allah bi dhunubihim sai Allah ya kama su sakamakon zunubansu ma'ana sakamakon kafin cewa Allah tabaraka wa ta'ala da suke ma'ana shine ma'anar ayar ana nufin wato kamar yadda wato su lalle kafirai din nan dukiyoyinsu ba za su musu amfani ba ƴaƴansu ba za su musu amfani ba yayin da azabar Allah ta tabbata a kansu kamar yadda wato jama'ar fir'auna wanda suka suka yi imani da shi suke tare da shi akan wannan mummunar aƙida da kuma yanda adawa da samudawa duka da dukiyoyinsu da ‘ya'yansu bai musu amfani ba to su ɗin ma kwatankwacin haka ne su ma iri ɗaya ne da jama'ar fir'auna iri ɗaya ne da samuda da kuma adawa duka wanda ba zai musu amfani ba mu jama'ar fir'auna kuwa allahu tabaraka wa ta'ala ya ce su ɗin annaru yu'riduna alaiha guduwan wa ashiya yace wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab da safiya da kuma da yamma ana musu lalas ana saka su gidan wuta ana fitar da su amin ya rabu Allah tabaraka wa ta'ala ce idan alkiyama ta tashi kuma za a shigar da su matsananciyar azaba wacce ta wuce wannan ma domin su ali fir'aun Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewar su a cikin kabari ma azaba ake gana musu kwarai kwarai da gaske domin wannan aya tana daga cikin hujja a fili a bayyane na cewa ana yi wa wanda ya cancanci azaba cikin kabari azaba domin akwai wanda suke musamman ma yanzu suna ta kokarin yada wata irin aqida cewa ba a yin azaba a cikin kabari shekaran jiya akwai wanda ya tura wani bidiyo haka dan gutsire a WhatsApp wanda yana magana ne akan cewa babu azabar kabari kwata kwata to kaga wannan musiba ce akwai wanda suke dama irin wannan wanda suke wannan da'awar a ƙasashen duniya kuma da yawa daban kamar akwai na cewa masa Dr. Mansur Kailani wannan ya daga cikin wanda ya matsa akan wannan da'awar a Masar akwai wadansu da yawa daga cikin Larabawa wanda suke gwada cewa suke cewa wai ai ko a duniya ba a yanke hukunci sai an yi hisabi ma'ana sai an gwada mutum kafin a masa da wato kafin a masa hukunci sai an auna tukunna suka ce ya za a yi a yi mutum kuma azaba cikin kabari alhali bai mutu an auna aiki ba ya zama to kenan an masa zalunci kenan kuma Allah baya zalunci kaga wannan sun auna abu su da hankalin su kenan ba sun auna da ainihin nususu shari'a ba ba su auna da ayoyin Qur'ani ko hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa ai ko a duniya kawai idan dalibai suka yi jarabawa ba kawai ana cewa wani kaci wani ka faɗi ba haka ake ba sai an duba an maka tukunna za ka ji maganganu ne na mai na falsafa kawai wanda yake bashi da amfani ba dalili ba ne Allah tabaraka wata'ala ya tabbatar da cewar fir'auna da jama'arsa ana gane musu azaba cikin kabari kuma ranar alkiyama za a sa su gidan wuta Allah kabari amin qul lil ladina kafaru Allah tabaraka wata'ala ya ce ka ce da kafirai satuglabuna lallai fa za a rinjaye ku wa tuhsharuna mana za a rinjaye ku za a rusa ku wata hasharuna kuma gobe da kiyama za a tayar da ku ila jahannam zuwa ga wutar jahannam za a rinjaye su yaushe za a rinjaye su mana za a rinjaye su a ranar badar haka wasu malamai suka ce satugulaguna za a rinjaye ku ranar wato yakin badar wannan ana magana da ainihin mushrikan makka annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka rawato daga muqatil yake cewa ana nufin wato mushrikan makka abinda ake nufi shine kulli kufari makka satughlabuna yawmi badrin wa tuhsharuna ila jahannama fil akhirah ranar yakin badar za a ci galaba akan ku kuma za a kora ku wutar jahannama ranar alkiyama wasu ke cewa a'a ana magana da ainihin yahudin ne ma kai tsaye a gaya wa yahudawa fa za a rinjaye duk wannan abin da yake faruwa yanzu a duniya yahudawa isra'il sun fitini jama'a suna da makamai suna da ƙarfi suna da kaza allahu tabaraka wa ta'ala ya ce ka gaya musu satu guna za a fi ƙarfinku nan gaba za a zo a rinjaye wasu na karantawa sayi guna wa yi husharuna ila jahannam da yawo ita wannan ƙira'a ce mutawatira kullum da zina kafaru sayubulaguna wa yuhsharuna ila jahannam za a rinjaye su za a kora su wutar jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa kafin duniya ta tashi sai an samu lokacin da za a fatattaki yahudawa har ya zamto ma duk inda kafiri yake bai yahudi sai ya kuya idan ya kuya kuma abin da ya kuya din a bayan dutse ne ko bishiya wannan bishiyar ko dutsen idan musulmi ya zo wucewa zai ce ya kai musulmi zo ga wani bai yahudi a bayana zo ka kashe shi mana bishiyoyi nan gaba za su fara magana duwatsu za su fara magana ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tabbas zai zai faru bishiya ce guda ɗaya manzo Allah ke cewa ita in sun goyi ba ta faɗa ba an ce yanzu sun fara dasa wannan bishiyoyin saboda su Yahudawa sun tabbatar wato addinin da annabi ya zo da shi gaskiya ne sun tabbatar manzancin sa gaskiya ne amma su taurin kai ne da kuma kin gaskiya sa su da musulunta wadda duk abin da za a yi din nan karshe dai al'amarin zai koma wato nasara ne ga ainihin musu duk wannan abin da ake ta fama sun kai hari kaza sun yi kaza sun yi kaza za a zo a karya su nan gaba lam tabaraka wa ta'ala ya rusa su Allah tabaraka wa ta'ala yace wa bi'sal mihad tirda wato mashimfida idan ya zama wutar jahannama wannan shimfida ta yi muyi kure da gaske Allah ka tsare mu قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار hayyak Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace kad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata kad kana lakum haqiqa ya kasance a gare ku ayatun wato akwai aya fi fi'atayn cikin sha'anin bangarori biyu wato jama'a guda biyu masu yakar juna kungiyoyi biyu iltaqata waɗanda suka haɗu suke fafata yaƙi fi'atun tuqatilu fi sabilillah ɗaya jama'ar suna yaƙi ne domin Allah tabaraka wa ta'ala wanda su ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sahabbai wa ukhra kafiratun ɗaya kuma jama'ar su kafirai ne yarawnahum mithlaihim suna ganin su rubanye biyu suna ganin su ninki biyu ra'ayal ayn gani na ido wallahu yu'ayyidu bi nasrihi Allah tabaraka wa ta'ala yana karfafa da nasararsa man yasha yana karfafa wanda yaso da nasararsa wato da ainihin taimakonsa inna fi zalika lalle cikin haka la'ibratan li ulil absar akwai abun lura ga masu gani wanda suke da ido na gani akwai abun lura kad kana lakum aya Allah ya ce hakika ya kasance a gare ku akwai aya kaga yace ayatun wanda ke ayatun ya nuna mai muannath ne mace amma bai ce kad kanat lakum ayatun sai ce kad kana lakum aya wanda wannan din yana koma zuwa ga wato damir lil bayan abinda ake nufi kad kana lakum bayanun fi fi'atay akwai bayani a fili a bayyane cikin wannan bangarori guda biyu iltaqata wannan suka hadu ranar yakin badar fi'atun tuqatilu fi sabilillah ɗaya jama'ar suna yaki ne domin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabbai sun hadu ne domin yin yaki domin Allah wannan aikin alkhairi kenan malamai suke cewa su su mutum 313 annabi ya fita da mutane 313 ne haka suka fita yakin badar daga cikinsu akwai mutane bakwai saba'in da bakwai daga cikin mutanen wato daga cikin mutanen makka muhajirai mutum 200 kuma da 36 an sarawa ne mutanen madina su ne in ka haɗa su za ka samu mutane 313 wannan su ne adadin waɗanda suka je wato yakin badar na fata an gani su kuma waɗannan wato annabi sallallahu alaihi wasallam wannan adadi 313 din sun fita a tare da su akwai wato mutane biyu bangaren muhajirai aka biya wanda yake dauke da tuta ta muhajirai shine Aliyu dan Abi Talib bangaren kuma mutanen Madina aka biya Sa'ad bin Ubada shine mai dauke da tutar bangaren wato Ansarawa a tattare da muminai tattare da annabi da sahabbai sun tafi da ainihin raƙumma guda saba'in da kuma dawaki guda biyu amma su su ɗari uku da goma sha uku amma mai raƙumansu guda saba'in kuma dawakansu guda biyu kawai baya da haka kuma ya zamto wato waɗannan dawakai ɗin da suke da su ga sun yi kaɗan hatta ma raƙumansu ma sun yi kaɗan kuma suna da silken yaƙi guda shida da anashin takuba guda takwas kacal guda takwas ne duka takuban da suke cikin wato cikin wannan rinduna ta mutum 300 dona haka za ga kayan aikin bai da yawa su kuma wa ukra wa ukra kafiratun ɗaya jama'ar kuma kafira ce ma'ana su waɗannan arna ne su ne mushrikai ɗin to su kuma waɗannan sun fita da makami mai yawa su ɗin kuma sun ninka su gida biyu kamar da su malamai suka ce wasu suka ce a ai su ya wuce ma gida biyu su ɗin fa mutane da wanda suke mutum 950 su su 950 ne su mushrikai kaga 950 ya wuce mutum 100 nawa mutum 313 ya rubanya shi gida nawa gida uku cip cip da ma ƙarin mutum ɗaya Allah tabaraka wata'ala ya ce yarawnahum mithlaihim suna ganin su ninki biyu su a ce ganin wasu ninki biyu ra'ayil ayn gani na ido wasu suna karantawa tarawnahum mithlaihim da ta a madadin yarawnahum mithlaihim tarawnahum mithlaihim ya zamto ana magana da su yahudawa ako suka ce tarawnahum mithlaihim kuna ganin su ma'ana ko yahudu da kuke gefe tunda wanda aka yaka a yakin badar suwaye mushrikan makka ne ba yahudawa to daga ku yahuda da kuke gefe kuna ganin su mushrikan nan ninkin wato ninkin mumine ne gida biyu a ganin ido kuna ganin su ninki biyu ninki biyu yaya dai zanto ninki biyu alhali kuma ninki uku ne shine wasu malamai suka ce abinda ake nufi shine kana da dirhami ɗaya a hannunka sai ka ce yanzu kana neman ninki biyun wannan ɗayan ne saboda kan ka tashi magana ba za ka ce ninki uku dama akwai ɗaya a hannu saboda ka ninki biyu za ka nema to saboda ka cewa mitlaihim ana nufin sun wato sun ninka su gida biyu kuma haɗi da su adadin su ɗin ya zama dai uku ɗin kenan haka wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wasu suka ce yarawnahum mitlaihim suna ganin su rubangin su biyu suka ce su muminan ne suke ganin su sun ninka su gida biyu bayan adadin su ga ma rubangin biyu mana wanda suke gani din nan muminin da suke gani wasu suka ce yarawnahum mithlaihim su yahudawan ne wato su mushrikan ne su muminan ne suke ganin nakan su biyu ko kuma yarawnahum mithlaihim su mushrikan ne suke ganin annabi da sahabbai sun ninka su gida biyu mana wani al'amari daga ubangiji ya sa musu wato tsoronsu ga sun fi siyawa amma me su suke ganin cewa sun fi siyawa har ya zamto abdullahi dan masaudi yake cewa har na gaya wani wanda yake gefe na nake ce da shi ka gan su fa kamar su su 70 ne dukan su ma fa yace muna cikin yaki nake gaya wani gefe na nace su su 70 ne gaba daya mana in suka zamto 70 kenan muminai sun ninninka su kenan ba ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala ya rage adadin su a ganin ido ba sa iya ganin su da yawa sai suke ganin su iya mutum 70 wani daga cikin sahabbai yake cewa gaba ɗaya fa ni mutum 100 na gani duk wannan mutum 950 din yace ne iya 100 nake gani duka wannan yana daga cikin taimakon Allah tabaraka wa ta'ala ga annabi da sahabbai domin lokacin da aka je fafata yaki tsakanin wannan wato rinduna da kuma wacce take adawa da ita wato adadin yawa zai iya karya gwiwar wato ɗaya ɓangaren mana inda sahabbai sun ga wannan yawan a fili kuma ga makaman nan nasu a fili watakila zukatansu su yi yaushe wani lokaci tsorata da abu yakan kawo a yi nasara akan mutum amma rashin tsorata yakan kawo kuma wato a samu nasara a samu dagiya to sai zanto Allah tabaraka wata'ala cikin hikimarsa sai sanya adadin wannan kafirai ya ragu suka zanto ɗan kaɗan har ma ya zanto adadin bai ma kai rabin suke ganin bai kai rabin su ba kaga tunda yan karna ce wannan nan da zamu rubuce su to ko da aka zo yakin haka ya faru ya zamto an zo an yi musu fata fata an kashe mushrikan makka tare da cewa sun ninka mu'mine din gida uku to da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci galaba a kansu a badar sai ya zo ya tara yahudawa ya samu yahudawa a suku kainuka a wannan kasuwa ta banu kainuka yake ce musu kun san fani annabi ne kun san Allah ne ya aiko ni ku yi imani da ni kun ga abin da ya faru da mutanen makka mashurkan makka kuma fa zai faru da ku in ba ku musulunta ba ne suke cewa waɗancan ka samu mutane ne wanda suke sokaye ba su da dabarar yaƙi ba su da makami ba su san yadda ake yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku dai Allah ya kiyaye ku haduwa da mu in muka haɗu za ku gane kamar yadda muka musu muka musu kuma haka za mu da izinin Allah a lokacin sai da yawa daga cikin Yahudawa sai suka fara tattaunawa cewa kun ga wannan mutumin fa da gaske annabi ne tunda dama gashi a littafin wannan fa shine wanda annan Musa ya yi bishara da fascewa zai zo saboda kan musulunta mu shiga addinin wannan mutum ku duba waɗancan mashirkan sun ninka su gida uku sun fi su makami amma suka zo suka karkashe su suka fatattake su tun wuri mu shiga musulunci ga su su mushrikan maka sun fi mu yawa sun fi mu makami amma ya ci galaba a kansu mu shiga musulunci ne sun fara wannan tattaunawa sai suka ce a'a ai kawai a bari sai an buga an gani so daga sai aka je har lokaci ya zo aka tafi yakin kuma uhud da aka je uhud kuma abin da ya faru na faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam su tsaya anan aka canza daga inda yace aka samu kun jarrabawa da aka samu jarrabawa kuma aka kashe mu'minai da yawa aka kashe musulmai da yawa aka ji wa'in sulauni da yawa to daga nan sai waɗanda suke cewa a'a a jira din nan suka san bakin magana to kun gani da yanzu an yi azababi an shiga musu addinin sa gwanda da muka jira kun ga ya gwada kenan cewa daga Allah bane domin inda daga Allah ne da tun da ya taimake shi a baya da zai ƙara taimakon sa kaga rashin imani ke amma shi mai imani ya san jaraba tana iya zuwa ma'ana rashin samun nasara akan al'amura daki daki ko da yaushe samun nasara bai ya gwada cewa mai mutum baya tarda mu mutum ya san wannan idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama zai iya jarraba ka sanadiyar zunubin ka din in ya ga kuma zai iya jarraba ka ba sanadiyar zunubin ka ba don ya ɗaukaka darajarka domin duk jaraba da suke faruwa da mumini a gidan duniya a ɗayan biyu ne ko dai don a gafarta maka zunubanka ko kuma me don a ɗauka darajarka mana a baka lada ɗayan biyu ne ba abin da zai faru da mutum sai wannan idan ya zamto zunubanka ne suka yi yawa sai Allah ya soka da alkhairi sai ya jarrabe ka da rashin lafiya ciwon kai da kaza da kaza sai ya kankare maka wannan zunubai din ko jarrabe ka da asarar kuɗi ko da wani bacin ran ɗa ko kaza ko kaza ya goge maka wannan in kuma ya ga dama babu wato ba wai tarin zunuban ba ne kawai dai ya niyyar jarraba ka ne domin in ka yi haƙuri sai ya rubuta maka lada ya zo cikin ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan Allah ya aiko mala'ika mala'ikun da suke zuwa ɗaukar rai wanda yake shugaba a cikin wannan kwamitin mala'ikan mutuwa in ya ɗauki ran ƙaramin yaro na wanda yake mumini idan suka koma sai Allah ce da su kun ɗauki ran wato samaratu fu'adu abdi ɗan bawana wanda yake so kun ɗauko ransa alhali Allah tabaraka wata'ala ya fi sai sai Allah ce da su me yace sai su ce istarja'aka wa hamadak ya istarja ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ya gode maka ya Allah sai Allah ya ce wato ku gina wa bawana ibnu li abdi baitan fil janna wa sammuhu baital hamd ku gina wa bawa na gida a gidan aljanna ku sa wa gidan suna gidan godiya baital hamd kaga wannan me ya faru har aka gina masa gida a gidan aljanna jarraba shi Allah tabaaraka wa ta'ala yayi kuma sai ya bashi lada saboda haka mu'minai annabi Allah tabaaraka wa ta'ala ya bai mu'minai nasara da aka je badar aka kashe mushrikai da kuma aka zo Uhud aka sami wato mu'minai suka aka sami rauni aka sami wato raunata yawa daga cikin mu'minai wannan kuma jarabawa ce Allah tabaaraka wataala shine da Allah tabaaraka wataala yace wa zilzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina ma'ahu mata nasarullah za a jijjiga aka jijjiga annabi tare da suka imani da shi har ka ji manzon yana cewa shi da wanda suka suke tare da shi cikin muminai mata nasarullah yaushe ne taimakon Allah zai zo nasarar Allah za ta sai Allah ta ce ala ku ba da hankalinku ku je inna nasarullahi qarib lalle fa taimakon Allah nasara tana nan a kusa Allah tabaraka wataala yace yarawnahum mithlaihim suna ganin su rubanyin su ra'ayil aini wato irin gani na ido a irin suke gani na banyin su biyu amma ba biyun bane wallahu yu'awwilu bi nasrihi man yasha Allah yana karfafa wanda ya so da nasararsa da taimakonsa idan Allah ya ga dama sai ya karfafa mutum da taimakonsa da nasararsa kamar yanda ya ga dama ya karfafi annabi da sahabbai da taimakonsa da nasararsa sai Allah tabaaraka wata'ala ya ce inna fi zalika lalle cikin haka cikin abin da aka ambata na cewa yarawnahum mithlaihim sun gan su rubanye biyu mushrikai sun ninka sahabbai gida uku amma mushrikan ne suke ganin mu'minan sun rubanya su gida biyu lalle cikin wannan fa la'ibratan Allah tabaraka wa ta'ala ce lalle akwai abin lura li ulil absar ga waɗanda suke masu ido ido wanda yake mai amfani masu gani ganin da yake mai amfani lalle zai tabbatar da cewa waɗannan suna tare da Allah tabaraka wa ta'ala na'am
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد حياك الله الله تبارك وتعالى يشي زين لل... زين للناس an kawata wa mutane hubbun shahawat wato so na sha'awa min nisa'i wato san mata wato da sha'awar mata wal banina da kuma san yaya wal qanatiril muqantarati da kuma san tarin dukiya min zahabi na daga zinare wal fiddati da kuma azurfa wal khayli da annashin wato dawaki doki abun hawa al musawwamati wanda suke tanadaddu na musamman wal an'ami da kuma dabobi na gida wal harfi da kuma san amfanin gona zalika mata'ul hayati dunya Allah tabaraka wa ta'ala ce zalika wancan abin da aka ambata maka da kaji dinnan mata'ul hayati dunya wannan shine jin dadin rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'ab Allah tabaraka wa ta'ala a gurin sa ne kyakkyawar makoma take duk waɗannan abubuwan da aka lissafa ba su ne kyakkyawar makoma ba kyakkyawar makoma a gurin Allah tabaraka wa ta'ala zuyina linnas an kawata mutane hubbu shahawat so na shahawa minan nisa'i mutane wato suna son mata malamai mana yake cewa an fara da ambatan mata saboda su igiyar shedan ne duka waɗannan abubuwan da aka lissafa mutum zai iya ruduwa da waɗannan al'amura ya iya shiga gidan wuta amma sai aka fara da maganar wato mata saboda su ne suka fi kowanne saurin wato jan zuciyar ɗan adam aka wasu daga cikin malamai suka ce shi sa aka fara da kalmar mata walbani ne kuma sun yaya mutum yana son abin da ya haifa yana son yayayensa waɗansu ma saboda mummunan son da suke wa yayan da yake saka mai ba su iya tarbiyyantar da su sai zamto yayan kuma sun zamto abin nadama gare su gobe alkiyama amma na abinda Allah ya dora musu ya umarce su da sauke nauyi na wannan ƴaƴan na tarbiyyantarwa ba su yi ba saboda tsabar san da suke musu shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya sanya lada mai gwabin gaske ga duk wato wanda ya kyauta tarbiyyar ƴaƴa da kuma duk wanda aka ɗauki ran ɗansa yana karami kuma ya yi haƙuri wannan akwai lada annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa sigaruhum da'amisul janna sigaruhum da'amisul janna ayayan mu'minai suna nan cikin aljanna duk wanda dan sa ya mutu yana kankani to wannan kai tsaye fadan aljanna ne ba maganar cewa wata kila dan wuta ne kaza dan aljanna ne kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa naga annabi ibrahim yace naga wani mutum dogo da wasu ƙananan yara da yawa shi ya fi sauran mutanen tsawo da yawa na gansu na tambaye mala'ika bincin wancan waye aka ce annabi ibrahim to waɗannan fa aka ce ƴaƴan mumine ne wanda suka mutu ba su balaga ba za su tafi aljanna ne gaba kiɗinsu to saboda haka lokacin da yaro yake karami ya fi kama zuciyar mahaifi idan ya riga ya girma kuma ya zama abin da ya zama ya ka samu mahaifin bai damu da shi kamar me kamar lokacin da yake karami lokacin da yake karami shekara shida bakwai takwas zuwa goma ɗan da dai misali dai haka ya fi burgewa musamman kuma mutum ya zamto shi mai manyan shekaru idan mutum yana da shekaru sosai yana da ɗaya ƙarana sai ga inda yake san ƙananan ƴaƴan nan kamar me ba ma ya so a taɓa su duk inda zai je suna tare saboda yana son ya ga ƙaramin wannan mutum ne cikakke kamar shi ɗan ƙanƙani Allah tabaraka wa ta'ala lissafa waɗannan a matsayin su ma za a iya jarrabar ɗan adam da su wani ƙanaɗirin muƙantara da kuma ƙanaɗir ƙanaɗir jami'in kalmar ƙimɗar ƙimɗar shi ne tarin dukiya malamai sun tattauna cewa menene adadin dukiyar da in ya kai za a ce wannan ta zama ta kai ƙimɗar wasu ka ce shi ne duk dukiyar da za a tara ta a ɗora wata akan wata a sami wato ɗauri ɗauri na kuɗi a ɗora wannan a gindaya wannan a ɗora wannan suka ce wannan ya ci ne ƙimɗar wasu kuma suka ce shi ne a sami ukiya biyu na kuɗi na dirhami suka ce wannan shi ne kai wato ƙintar an rawatar ga abdullahi abbas yake cewa ƙintar shi ne dukiyar da ta kai diya duk kuɗin da ya kai adadin diya to wannan shi ake cewa ƙintar ji abdullahi abbas a yanzu nuna ake cewa a naira nawa ne diya kusan miliyan 700 ne ko na uku sai to duk inda ya kai wannan ya zama ƙintar an saka kowa son wannan Allah tabaraka wa ta'ala yace zuyina lin-nas hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantara da san tarin dukiya ko yana san tarin dukiya sai dai wani yana iya amfanuwa yana iya amfanuwa da wannan dukiya gobe al-kiyama wani kuma ba zai amfana da ita ba wani saboda san da yake mata ba zai iya yi wa kansa qiyamul layli ba ma'ana ba zai iya ciyar da wannan dukiya gobe alkiyama ya ɗiba ba zai iya ba saboda tsabarin da yake son in kana son rigima da shi ka taɓa wannan dukiyar wani kuma in kana son wato faɗa wutansa shine abin da ya shafi ɗayansa wani kuma abin da ya shafi matansa duk abin wato duka waɗannan abubuwan da Allah ya ambata kowanne mutum zai iya samun shiga aljanna sanadiyarsa kuma zai shiga wuta sanadiyarsa yanzu mata ɗinnan da muka wuce idan mutum ya ciyar da matarsa fa za a ba shi ladan yayi sadaka ne idan ta sha ruwa a gidanka to za a baka ladan ka sadaka ruwa yanzu wani irin lada kenan wannan daga wayar gari na yini daya zuwa ta kwanta bacci sau nawa za ta sha ruwa sau nawa za ta ci abinci ai da yawa kamar ta tufafi ba lafiya magani ka kyautata kamar ta alheri duka a ta rubutawa amma kuma idan kai sakaci za ta izantuwa sanadiyar halakarka waɗansu za ka gaba ruwansu da abin da ya annabi sallallahu alaihi ke cewa ad-dayyus la yadkhul al-janna wanda yake baya kishin iyalinsa ba zai shiga aljanna kwata kwata wani za ka ga abin da matarsa ta ga dama ta yi duk lokacin da take son fita kawai ta fita kofa buɗe take ba bukatar sai an sanar da shi za a je guri kaza za a tafi kaza kawai sai dai in ya zo ya gabata nan kawai tana da wani uzuri kamar yadda ita ma in ta ga bayyana shi ma na da uzuri ne to kaga wannan rashin kishi ne ba tsari ba ne kamar yadda kai mai gida ba bukatar sai ka nemi izinin cewa zan je bakin tasha zan je kasuwa zan je ofis zan je gona sai an baka izini to ita ma ya zamto haka wannan ba da bane ko kuma ya zamto me duk irin shigar da ta ga dama za ta iya ta fita ba ruwanka ita ce mai control din kanta to kai fa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ka kai ne mai wato jagora kai ne tsaye a kanta kai zai tambaya akan wannan to sanadiyar wannan mutum zai iya halaka haka nan sanadiyar ƴaƴa mutum zai iya halaka haka nan sanadiyar tarin dukiya mutum zai iya halaka Allah tabaraka wataala ce ya sa mutane son tarin dukiya mutane suna son kuɗi suna son hutawa saboda cikin dukiya akwai jin daɗi to ko shaka babu idan mutum yayi amfani da dukiya kamar yadda Allah tabaraka wataala ya ce yana iya zamtowa sanadiyar shi da gidan aljanna kamar yadda haka nan ƴaƴa din nan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mafi alkhairin abin da mutum zai ci shine abin da ya aiwatar da hannunsa kaje kai sana'a da hannunka samu wanda ya fi komai tsarki cikin abin da dan adam yake ci sai yake cewa dan mutum ma yana daga cikin aikinsa idan dan ka ya samu dukiya ka ci to kamar kai aikin hannu ne shine wasu ke cewa wato idan mutum ya haifi ɗa ya tarbiyyantar da shi yana kyawawan ayyuka za a rika rubuta wa wannan mahaifin lada sakamakon wannan aikin da ɗan ya yi saboda mai saboda shi ɗan wato yana daga cikin ayyukan mahaifin Allah tabaraka wata'ala yace wal an'am hakanan an sanya mutane wato san dabbobi an'am jam'i ne na kalmar ni'am an-ni'am shine eh, sune irin su raƙumi saniya tinkiya akuya dukkanin waɗannan dabbobin gida din an sa mutane san waɗannan za ka idan mutum yana kiwo yana jin daɗi daga nan duk a ce wannan dabbobin sa ne kuma yana kallon su ma yana jin wani wani daɗi haka a cikin zuciya ganin waɗannan abin da yake kiwatawa wal harf hakanan an sa mutane san wato amfanin gona mutum ya ganan duk gonarsa ce ya je ya ga yabanya ya rika jin wani daɗi a cikin zuciyarsa ya ɗebo amfanin gonar yana jin daɗi duk waɗannan al'amura da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana suna daga cikin ababen da mutane suke son su kwarai da gaske a kansu kuma waɗansu za su ga wuta a kansu kuma waɗansu za su ga gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ka sa su zanto sanadiyar mu shiga gidan aljanna Amin.
Allah tabaraka wa ta'ala da ya ambata waɗannan al'amura mata da ‘ya'ya da tarin kuɗi da dabobi da gona amfanin gona sai ce zalika wancan abin da kaji an ambata mata'ul hayatid duniya wannan fa shine jin daɗin rayuwar duniya ce mutum yana da mata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib wa ju'ilat qurratu 'ayni fi salah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an soyar min daga cikin duniyar saboda shi dama duniya ba ta ci gaban sa yace daga cikin duniyar ku an soyo min a- a- a- wato an sa min san an-nisa'u wat-tib wato sanna auri mata da kuma turare an sanya sanyin ido na a cikin sallah Allah tabaraka wa ta'ala ce wannan abun da aka ambata gaba daya mata'ul hayatid dunya wannan fa shine jin dadin rayuwar duniya rayuwar duniya ce ba rayuwar lahira ba idan mutum yana da aure yana da mata zai samu jin dadin rayuwar duniya mutum yana da ƴaƴa akwai jin dadin rayuwar duniya mutum yana da kuɗi akwai jin dadin rayuwar duniya haka ne yana da dabobi yana da wato amfanin gona yakan iya noma abu mai yawa duk wannan sun ababen da mutum zai ji daɗi Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wannan kaga tabbas ne kenan wannan kuma tajribar mutane kowa ya tabbatar da haka. zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab Allah tabaraka wa ta'ala yace Allah a gurin sa ne husnul ma'ab wato kyakkyawar makoma kyakkyawar makoma gurin Allah tabaraka wa ta'ala take bayan ya ambata waɗancan al'amura da mutane suke so sai ya ce kyakkyawar makoma gare shi ma'ana ku nemi jin daɗin lahira da waɗannan abubuwan da kuke so a gidan duniya. Nan zama yi taƙaita, na rukun Allah ta baraka wa ta'ala, ya sami tare a cikin lada abin da muke daidai, wanda muke kuskure Allah ta baraka wa ta'ala, ka za ka ta mana, Amin.
na rukun Allah ta baraka wa ta'ala ya sami yawan kashi, Amin.
na kanmu kamar da albarka, da yawan su jima albarka, Amin.
ya Allah ka cikin iyayenmu ka yafe musu, da ni'im ta su cikin kabarwarsu, ya Ubangiji wanda su rayu cikin su Allah ka kasu da imani.
Amin.
Allah ka kara wannan gari albarka da zaman lafiya Allah ka kara wannan kasa albarka da zaman lafiya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta